بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر أشرين دبقي قوة المحرم هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم na da shekara 1438 daidai da 29 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasar na 77 daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usratul mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kwararo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fassarar magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da aƙida da tunani da irin tsarin rayuwar kafirai Allah Ubangiji ya saka ma Ibn Taymiyyah da alkhairi a darasin da muka yi a baya muna tattauna mas'ala dangane da wato wasu ka'idoji da ya kawo waɗanda a ƙarƙashinsu ake iya gane bukukuwa waɗanda suke na bid'a ko na kafirai ko na maguzawa a inda ya kawo bayani akan bid'o'in da ke da alaƙa da kwanaki cewa a iya samun ranar da asali can ba ta da wata falala mutane ne kawai suka kirkiri wata falala suka danganta mata suka dinga yin biki a ciki a iya samun ranar da kuma wani abu ya taɓa faruwa a cikinta wanda ya kamata abin ya zama dalilin ba ta wata falala amma sai aka bincika salaf ba su ba ta irin wannan falalar ba shine ya kwatance da rana irin ta ainihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama babu shakka haihuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam babban al'amari ne babbar cin nasara ce ga duniya wato ɗaukaka ce ga wannan al'umma to a bisa yadda mutane suke tunani wannan rana ya kamata ta zama rana ta musamman da za a dinga tunawa da ita a kowace shekara amma salaf tun daga kan shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama da waɗanda suka biyo bayan shi daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci a waɗannan zamuna masu albarka da falala ba a taɓa jin labari ko aka ga a cikin karatu cewa suna aikata wani abu da ke alamta baiwa wannan rana kulawa ta musamman ko tunawa da ita ba da haka ba zai yi zama addini ba kenan irin wannan tunawa da mutane suke yi da sunan maulidi to anan ne ibnu taymiya ya fara feda biri a wutsiya a inda mu ko muke ƙara bayanai daga cikin littattafan musulunci waɗanda suka tattauna akan wannan mas'ala muna cikin haka shine lokaci ya kure za mu ƙara tattaunawa insha Allah a mun karanta a wancan darasi wasu maganganu daga littafin ibn al-hajj al-imam ibn al-hajj mai littafin al-madkhal wanda shine abu abdullah muhammad ibn muhammad alfarisi yana da littafi kenan mai suna a gashi mai suna almadkhal ibn al-hajj wannan malami ya rayu ya rasu tun karni na ainihin wato ya rasu hijira da shekara 737 yau kamar kwatankwacin shekara 700 da ɗaya kenan da rasuwarsa da ba malami ne na wannan zamani ba wannan littafi mujalladi uku ake buga shi tsohon bugu ne na da da na maktabatu darul fikar to a cikin mun ji yadda shi kai shi ya fara bayani akan cewa lalle lalle wannan maulidi bid'a ne ba addinin Allah bane shine bayan ga nan zamu ƙara jin wasu maganganu kaɗan kafin mu tsallaka zuwa ga wani littafin gashi bayan da ya kawo a cikin shafi na sha shida a wannan juz'i na biyu sai ya ce faslun sun manzur رحمه رحمنا الله وإياك إلى هذه المفاسد كيف زادت على ما في مولد الرجال yace bayan da ka ji bayani akan yadda maza suke yin maulidi da yadda mata su ma suka mai da shi addini yace ka ji yadda barna ta karu a cikin al'amarin maulidi fata'addat fitnatar rijali ila nisa'i fata'addat fitnatur rijali ila nisa'i ثم تعدى ذلك إلى أنه آل أمرهم إلى الخروج إلى المقابر وحتك الحريم يتي wannan fitintunu da maza suka fara yi na maulidi da wannan bala'o'i sai suka ƙaru suka je har kan mata mata suna fitowa su tafi har zuwa makabartu su karya duk wata alfarma wa hatkil harimi hunaka duk wata alfarma su karya ta bi sababi ijtima'ir rijali wan nisa'i wa shubbat sakamakon haduwar maza da mata da matasa mukhtalitina a haɗu a cakuɗe da juna alal wa'idi awul wa'iza su taru a gun mai jawabi na wa'azi ko wata mace mai jawabi wa tun sabu lahumul manabir a kafa musu mumbarori wa yas'aduna alaiha sai su hau kan mumbarin ya iduna suna wa'azi wa yaziduna wa yanqusuna suna ragewa suna karawa wa yatamayaluna kama qad alima ulima min af'alil wa'azi suna karkacewa su faɗi su tashi kamar yadda aka san yawancin masu wa'azin turmi suna yi kaga kamar a zamanin da ake wannan jawabi jama'a yace faslun sun manzur rahiman Allah wa iyaka ila nikayati hadha al-adu al-la'in yace ka duba ga yadda shedan yayi rikita wa mutane addinin su gaba daya wannan shedani la'ananne abokin gaba bal ba'duhum la yaftariqu ila waswasatihi id annahum shayatinul ins yace wasu ma ba sa la yaftaqiru ba su da bukata idan cewa sai shaidan ya sa musu wasi don su kansu shaidanu ne ma'ana ba sa bukatan wani taimako daga wurin shaidan kafin su yi wannan barna ko mun gani don su kansu shaidanu ne wa qad qarraru wa asal wa asalu anna kulla zamanin fadil yushghilunahu fil galibi bil tikabil makruhat wal muharramat wa huwa al akthar sun riga sun mai da shi ma al'ada ya zama ka'ida cewa duk wani lokaci da za a yi wani biki da suke ganin shi mai muhimmanci to wannan lokacin yin barna ne duk sanda za a yi wani biki sun mai da shi kamar al'ada za a yi shiri ne kawai na barna za a tafi da kayan maye za a tafi da kondom za a je da shirin fasikanci za a yi duk abin da ake so a yi ba haka suke ba zama inda aka tare da suran irin wannan bukukuwan ya riga ya zama al'ada ya zama normal cewa sai an yi barna Allah shi kyauta sai ya ƙara cewa fasdun sun mandur rahiman Allah wa iyaka ila mukhalafati shar'i fa innaha la ta'ati illa bi shar'i yace tsaya ka kalla ya kai mai karatu Allah ya gafarta maka da ni mai magana ka duba irin yadda wannan saɓawa addinin musulunci ya kasance fa innaha domin ita saɓawa musulunci la ta'ati illa bi shar'i in dai aka saba wa shari'a a cikin wata harka ta addini ko ta zamantakewa ko ta mu'amala babu abin da zai dawo sakamako sai sharri wal khairu kulluhu fil ittiba alheri ga baki ɗayansa yana cikin bibiyar magabata ne jama'a ku ji maganin da yake wannan ba dan izala bane dan sharrin da suke shine cewa ɗan izala ne kadai ki kaza ɗan izala ne ki kaza wa sharru kulluhu yace fa فإنها لا تأتي إلا بالشر ساقا الدين المسلم bai zuwa da komai sai sharri والخير كله في الاتباع alheri gabaki ɗayansa yana cikin bin shari'a Allah wannan sa daga cikin maganganun da yi waɗanda na su ainihin dama da mana ishara zuwa gare su to baya ga wannan sai malam ainihin wato a Sheikh Ali Mahfuz Allah ya gafarta mishi shine mai littafin al-ibda' fi madarin libtida wannan littafi gashi littafin al'ibda'u fi madarin libtida wanda ya yi maganganu ne akan bid'o'i kala daban-daban na al'adu da ranaku da zamantakewa da makamancinsu gashi al'ibda'u fi madarin libtida na malam ali mahfuz Allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafi malam ali mahfuz a cikin shafi na 231 wannan bugun maktabatun rushdi ne ta ƙasar riyadh wanda aka buga a ainihin shekarar hijira ta shekara 1421 daidai da ainihin shekarar miladiya ta shekara ta dubu biyu yau kamar shekara sha shida kenan wannan shine bugu na farko da wannan maktaba suka yi gashi ya ce alfaslun rada fi bida'il mawalidi wa awwali man ahdasa fasli na hudu zai magana akan bid'o'in maulidodi maulidi kala daban-daban da ake da bayani akan wane ne farkon mutumin da ya fara kawo wannan bid'a malam ya ce bayan da ya ta'arifin maulidi cewa shine taruwa da ake yi don tunawa da girmama wasu mutane da tunawa da ran da aka haife su musamman annabawa da waliyai da manyan mutanen ƙasa can ƙasa sai yake cewa wala ni za a fi annaha min albidai babu saɓani tsakanin masu yi da waɗanda ba sa yi akan cewa maulidi bid'a ne innaman niza'u fi husniha wa qubhiha kawai akwai saɓani ne akan cewa wasu na ganin bid'a ce kyakkyawa wasu kuma na ganin bid'a ce mummuna to mun yi magana a baya akan cewa ita kanta wannan magana bid'a ce tunanin cewa ko ta bid'a kyakkyawa shi kanshi barna ne falqa'ilun bil man'i banawhu waɗanda suka ce babu kyau sun gina shi akan cewa awwalan abu na ɗaya ala annaha lam yastahsinha salaf wa lam yaf'aluha salaf ba su taɓa ganin kyan maulidi ba kuma ba su taɓa aikata shi ba abu na ɗaya kenan abu na biyu yace saniyan mashtamala alaihi hadhihi almawalid ma tashtamilu alaihi hadhihi almawalid min almafasid almuharrama wal makruha abin da ke cikin waɗannan maulidodi na ainihin abubuwan haramun da ababen kyama daga ciki famin almuharrama daga cikin abubuwan da ke cikin maulidi na haramci ida'atul amwal barnar dukiya kudin da za a kashe na kama hayan wuri na yin anko na ɗaukan bus bus a tafiya gari gari na abinci duka wannan barna ce bi kasaratul wuqudi za a ƙara yawan fitullu a masallatai yana magana a irin zamanin da kenan fil masajidi wa turuq da hanyoyi wa iqadish shumu'i wal masabe a kunna kendira da fitullu fil adriha a kaburbura wa kullu ma yarji'u ila al-israfi wa tabghir da abubuwa dai da dama waɗanda suke komawa zuwa ga almubazzaranci da barnar dukiya wa minha intihaku hurmati al-masajid daga ciki akwai karya alfarman masallatai fi taqririha za a zo cikin masallaci ayi datti da shi wa kasratil lagati fiha ai ta daga murya ana hayaniya a cikin masallaci wa dukhulil atfali hufatan aw bin ni'ali a shigar da yara ko dai su cire takalmi ko da takalman su fala ya kadu ya tayassaru li ahadin iqamati sha'ir fi masjidin yu'malu fihi maulid babu wanda zai iya zuwa cikin masallaci ya ce bari ya sallah ko ya katun alqur'ani ko ya nazari a sanda ake maulidi daidai sanda ake wannan hayaniya to shikenan masallaci yanzu ba masallaci bane ku ba da wata alfarma wa minha daga cikin abubuwan da suke na haramci khurujin nisa'i mutabarrijatin mata su fito tsirara tsirara مع اختلاطهن بالرجال suna cakuɗaɗɗeniya da maza ila haddin la yu'manu ma'ahu wuqu'ul fahisha zuwa ga wani matakin da ba wanda ya isa ya tunanin za a amintu daga faruwar barna ta zina wana hi kama ya kuni min albagaya yace kai gashi nan ma hadda karuwai wa tadallubuhunna alfahisha jahara karuwai waɗanda suna neman ma a zo ai barna da su suna cikin taron yan maulidi za a ci ga karuwan manzon Allah ga ga ga ga sayyida ta bayar dan manzon Allah duk abin da za a yi mata ba komai don manzan Allah ne duk barna ko ina jama'a iya ɗaya ce kun ga dai wannan ba malamin Najeriya bane ba dan Izala bane dan kasar Misra ne balanta na ma a ce dan Saudiya ne ba Wahabi ne amma ji abin da yake faɗi ga sunan da ya ta kawowa raye-raye karanta alkur'ani ba yadda ya kamata ba daga ciki ya ce wa minha tatallubur riya'a was sum'a daga ciki akwai riya da san a ji labari bima yunfiqu fi sabilil maulid a ce wani babban attajirin nan masoyin manzon Allah ne ya kashe maƙudan kuɗaɗe a muridin gidan shi an ci an sha an ci kaji an sha lemun kwalba an sha zobo sai da kowa ya bashi sai a ce wannan ƙaunar manzon Allah ce duk yana yi ne dan aje a bada labari ina fata mun gane wannan fataral agniya yatanafasuna fil layali allati yuhyawnaha zaka ga masu kuɗi suna munafasa suna ainihin gasa da juna saboda dararen da suke rayawa bi asma'ihim ana faɗan sunansu wa kullum yajtahidu fi an yakuna an takuna lailatuhu ahsana al-layali kowa yana so daren da aka yi maulidi a gidan shi yafi na sauran gidajen li yuqala dan a ce wana nashi yafi ومنها إقامة حلقات الذكر المحرم في المساجد أيام المولد daga ciki akwai yin maulidi wanda yin zikiri wanda ba irin wanda Allah ya ce ayi ba irin wannan da za a yi na amfasu da kaza da kaza a kwana ana rawa ana kiɗa ana ambatan Allah ma'ar tifa'i aswatil munshidina da daga muryar masu rera waƙoƙin ma'at tasfiki alhad min ra'isul zakirina da kuma tafi mai ƙarfi yana tafi yana ba su moral shi shugaban shi zakir kai ka ce garin kano da zariyar sakwato ya zo na sanar rutar dafin ana kiɗa ana rawa ana la ilaha illallah shi kuma zakirin yana ƙara yi da ƙarfi don ya ba mutane moral su ƙara jin su ƙara jin abin nan azama waɗannan duka suna daga cikin abubuwa na haramci sai kuma ya ce wa minal makruhi karo manta yana cewa ne waɗanda suka ce babu kyau sun gina akan abubuwan da ke ciki na haramci da karhanci to kajin waɗannan da haramun ne sai ce daga cikin makaruhi kuma akwai karanta qur'ani da ake yi akan titi babu ainihin ladabi ana hayaniya sai a zo tun da rana za a sa yara ta kanta alqur'ani wannan ta hauta karanta idza jaa wannan ta karanta wadduha wannan yazo ya karanta halate ka haka za a yi ta yi haddare ba saurara ake yi me suke cewa ba ba ta dabburi ake wasu ba sabon suke karanta ba wannan wulakanta qur'ani ne makruhi daga ciki kuma akwai al ifrat fi sahar kaiwa matuƙa wajen yin dare ba za a jaye bacci ba ko ba aikin Allah yake ba daga ciki ce akwai shaddur rihal ila al biqa'in na'iya ayi shiri na musamman a tafi gari mai nisa daga nan zariya sai a ce sai an je dutse za a yi muridin iyas daga can a sanar cewa baɗi za a yi ne a kaba in an ji an yi na kaba a ce to shekara mai zuwa za a yi ne a fataskum daga nan najeriya a tara kuɗi musamman a shekara ana asusu a tafi birnin fas ko a tafi abin nan senegal da sunan an je yin maulidin inyasi kuma lidin wane ne duk wannan makruhi ne barna ce ba addinin musulunci ba jama'a maganganu ne yayi masu tsawo suna da yawa kwarai sai yan uwa su kuma su ainihin karanta su daga cikin littafin al-ibda'u fi madar al-ibtida muna ta takaitawa ne saboda ainihin ru'usul aqlam ne muke dauka insha Allah to baya ga wannan sai littafin ainihin qamusul bid'a na littafin Salahuddin Mahmud As-Sa'id malam Salahuddin Mahmud Salahuddin Mahmud As-Sa'id shine mai littafin qamusul bid'a gashi qamus na bid'o'i eh bid'o'i ne kawai yake kawo su a jejjere daya bayan daya wannan littafi an buga shi a ƙasar kahira ne shi ma ba a makka aka buga shi ba a ƙasar azhar a ainihin wato wata maktaba mai suna addaru tawfiqiyya lituraf sun buga shi ainihin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu a ina neman date ɗin ne saboda marja'iya to ba su sa ba biduni tarihi babu babu date din a nan a takaice wannan madaba darut tawfiqiyya litturas su suka buga shi da haka shi ma ba ba wahabi bane eh dan sharrin da suke cewa shi ne wahabiyawa su ne waɗanda ba sa kaunan manzon Allah da haka ba su san maulidi to duk waɗannan ba wahabiyawa bane gashi yana kawo bid'o'in watanni sai ce shahru rabi'in al-awwal bid'o'in da ake a watan Rabi'ul Awwal daga ciki bid'atul ihtifal bil maulid nabawi bid'an maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu man ahdatha hadhihi al bid'a wane ne farkon wanda ya kirkiro wannan bid'a yace madatil qurun al mufaddal al ula zamanna masu falala na farko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin da ke bayan zamanin sa zamanin da ke bayan zamanin da ke bayan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم yake sun wuce al'ula wasani wasalis zamani na farko da na biyu da na uku walam yusajjil lana kutubu tarikh walam tusajjil lana kutubu tarikh anna ahada min as-sahabati aw at-tabi'ina aw tabi'ihim wa man jaa ba'dahum ma'a shiddati mahabbati min an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaunihim a'laman nas bis-sunnah wa ahrasa an-nas ala mutaba'ati shar'i alayhi salatu wassalam itafala bi walidun nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan zamanin sun wuce littafan tarihi ba su taba ruwaito mana wani cikin sahabbai ko tabi'ai ko na bayan su duk da suna tsananin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa sanin sunna suka fi kowa kwadayin bin sunna ba a taba samun wani a cikin su yayi bikin tunawa da haihuwar manzo Allah ba kun ji wannan gaba sai ce wa awwalu man ahdasa hadhihi albid'a hum bani ubayd al-qabbah alladhina yusammuna anfusahum bil fatimiyin farkon waɗanda suka fara yin wannan bid'a sune banu ubayd waɗannan yan shi'a ubaydawa da suka kafa gwamnati a nan ƙasashen afirka a cikin ainihin kudancin afirka kenan a abin nan arewacin afirka suka ce wai su fadimawa ne wayantasibuna ila waladi aliyin ibnu abi talibin suna danganta kansu wai ga jikokin sayyidina ali dan abu talibin Allah ya kara masa yadda wa hum fil haqiqati min al mu'assisina li da'wati al batiniyya alhalin a asalin gaskiya waɗannan mutane su suka assasa da'awar batiniyya ta addinin ainihin batiniyya fajadduhum huwa ibn daysan al ma'ruf bil qabbah wannan shine kakansu ibn daysan wani tsohon wato dan garuwa ne a ƙasar bagadaza wa kana maulan li ja'far ibn muhammad as-sadiq bararren bawa ne ga jikan manzon Allah ja'far dan muhammad Allah ya ƙara mishi rahma wa kana min al-ahwazi asalin garin su ahwaz wa ahadu mu'assisi madhhab al-batiniyya shine kuma farkon wanda ya kirkiro mazhabin batiniyya kaji maganganun da ya game da ainihin waɗannan da tarihinsu gashi ne ya ta kawo maganganun su ainihin ibn khillikan da su ainihin malam makarizi da su alqadil baqillani wanda ya rubuta littafi na kashful asrari wa hatkil astari dan tona asirin waɗannan yan bid'a da cewa ƙarya suke yi ba su ba jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ba jinin manzon Allah bane to gashi can gaba sai ya ci gaba da cewa fa awwalu man qala bi hadhihi al bid'a alaihi ihtifal bi mawlid nabawi هم الباطنية الذين أرادوا أن يغيروا على الناس دينهم سنة أم باطنية وأن سكي نفن ستنزى ومتاني الدين وأن يجعلوا فيه ما ليس منه سسنى أبند با الدين الله با أتكين الدين الله لإبعادهم أما هو من دينهم دان أنيسا تمسلمي دقى أبند يكي تكين الدين فإشغال الناس بالبدع شغل تد متاني دا بدع طريق سهل هنيا تشمي سوكي li'imatati sunna don kashe sunna wanda duk so ya kashe sunna sai ya sa mutane bid'a wanda ko duk so ya kashe bid'a to ya gane kenan sunna zai raya idan aka shagaltar da mutane da sunna sai a rasa bid'a in aka bar su babu sunna sai bid'a to sai ta darkake su yace wa kana dukhul ubaydiyyin misra sanata 62 ba'da al-mi'a thalitha waɗannan batattu sun shiga ƙasar misira shekara ta ɗari uku da sittin da biyu ne kaga an wuce ƙarni na uku an shiga cikin ƙarni na hudu wanda yau kwatan kwacin shekara dubu ɗaya kenan da saba'in da shida fil khamis min ramadana wa kana zalika bidayatu hukmihim laha sun shiga a ainihin watan ramadan biyar ga watan ramadana wannan shine farkon hukuncin su ga ainihin wannan ƙasa gashi ya kawo daga malam makarizi a cikin littafin al-qutat al-makariziyya malam makarizi ya ce zikirul ayyamin lati kana al-khulafa al-fatimiyuna yattakhidunaha a'yadan wa mawasima tattasi'u biha ahwal ar-ra'iyya wa tan wa taksuru na'amu bayani akan ranaku da kwanakin da sarakunan fatimawa suke kirgawa a matsayin lokutan biki na shekara-shekara wanda a lokacin za a raba wa talakawa abubuwa a ƙara musu ainihin wato ni'imomi gashi ya ce wa kana khulafa al-fatimiyyin fi tuli sanati a ayadun wa mawasi waɗannan sarakuna na bid'a suna da ainihin bukukuwa da suke a tsawon shekara daga ciki akwai mausimu ra'as sana bikin ɗaya ga wata fas januwari ko fas muharram kenan misali wa mausimu awwal al-am da bikin kan shekara shekara ta zagayo sanda suka anshi mulkin su wa yawma ashura da bikin ashura wa maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama da maulidi wa maulidin ali ibn abi talib da maulidin sayyidina ali radiyallahu anhu wa maulidin hasani wa maulidin husaini alaihi assalam duk waɗannan sai musu maulidi ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام ومولد الخليفة الحاضر da halifan da yake raye shi ma za a yi maulidin shi wanda yake shugabanci a lokacin an yi na Fatima an yi na Hassan an yi na Husaini walilati awwal Rajab da bikin rana ɗaya ga watan Rajab walilati nisfihi da bikin rabin Rajab walilati awwal Sha'bana da bikin ɗaya ga Sha'ban walilati nisfihi da bikin rabin Sha'ban wa mawsimu lilati Ramadana da bikin daren farko na Ramadana wa ghurrat Ramadana da bikin farko a tsakiyar Ramadana idan yayi fari gurra wa simat Ramadana da kuma ainihin bikin ƙarshen Ramadan goman ƙarshe da bikinta na daban walilatul khatami da daren da za a gama sauka daren sauka na tarawi wa mawsimi idil fitri da bikin sallah karama wa mawsimi idil nahari da bikin babbar sallah wa idil gabir da bikin gabir khum bayan sallah babbar da sati ɗaya kenan wa kiswatu shita da kuma bikin sanya kayan sanyi lokacin shigowar sanyi wa kiswatu saif da bikin kayan wato zuffa duk waɗannan bukukuwan su ne na yan bid'a wa musimin fatihin khalij da bikin tunawa da ran da suka ci khalij da yaƙi wa musimin nauruz da bikin tunawa da ranar farkon shekarar nauruz ta farisawa ta maguzawan iran wa yawmul qitas da bikin baptisma na kiristoci duka suna yi kaga wannan tabbata yan bid'a ne komai akwai a ciki kawai da na yahudawa da na maguzawa da na kirista da na musulmai da nasa na yan shi'a yan bid'a ويوم الميلاد درانا كريسمتي وخميس العدس درانا جود فرايدي استا موندي ان كنتنا اي wannan a cikin littafin ko wa ayyamin rukubat da ainihin kwanakin hawa na musamman da suke kama a ce suna yin daba ko kalankuwa duk waɗannan bukukuwa a shekara duka sai an yi su waɗannan kaga tabbata yan bid'a ne kawai yan biki ne ba sarakunan addini bane su suka kawo wannan addinin jama'a ثم تكلم عن كل موسم ومراسم الاحتفال به sannan makarizi malamin tarihi ya ta kawo bayani akan biki kaza ga yadda ake yin shi ga abubuwan da ake yi ga irin kayan da ake sawa ga irin hawan da ake yi ga irin tarurrukan da ake yi ko a wuraren da ake ya ta bayani yace fa hadhihi shahadatun zahiratun wadihatun min al-makarizi wa huwa min al-musbitina intisabahum ila walad ali ibn abi talib رضي الله عنه من المدافعين عنه kaga shahada ta gaskiya ta zahiri daga makarizi wanda shi makarizi ya tabbatar da ma cewa waɗannan mutanen jinin manzo Allah ne kuma yana goyon bayan sarautar su duk da aka maka ji abin da ya fada kuma ya yi zamani da su ne ya gani ba wai labari aka ba shi ba don haka wannan addini ne jama'a addini ne na yan bid'a addini ne na yan batattu ba na musulmai bane can gaba sai ta kawo bayani akan بعض الشبه التي عرضت للقائل بهذه البدعة والجواب عنها wasu daga cikin shibuhohin da masu yin bid'an maulidi suke kawowa da kuma amsa a kansu a shubhatul ula qala suyuti rahimahullah in kun tuna mun karanta daga al-imam suyuti a cikin littafin shi al-hawil fatawi ya kokarin kawo cewa maulidi addini to daga cikin shubhar da yake kawowa cewa وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر الأسقلاني أصلا من السنة واستخرجت له أنا أصلا ثانيا إذا كنت نسيت يتي ابن حجر يا كاو هجة دقاء الدين الله شما يا قال كاو هجة هجة ابن حجر إتتي بياني أكن أينهم مسألة بكم عاشورا shi kuma suyuti ya kawo nashi فقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر الأسقلاني عن عمل مولد فأجاب بما نصه أن تنبي ابن حجر سي بعد أمسى دا أمسى غاتا سوى أصل عمل المولد بدعة ولم يقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها يتي مولد بدعة ba a samu wani daga cikin salaf yayi ba amma dai akwai abu mai kyau akwai mummuna a ciki faman taharra fi amali hal mahasib wanda ke nufin abu mai kyau din wata jannaba bid'aha ya guje ma barna kana bid'atan hasana sai a ce bid'a ce mai kyau wa illa in mutum bai haka ba fala babu babu ainihin abu mai kyau a ciki qala sai ibn hajar ya ce wa qad zahara li takhrijuha ala aslin thabitin na iya fitar mata da hujja tabbatacciya wa huwa ma sabata fi sahihaini min anna nabi sallallahu alaihi wasallama qadimal madinata fawjada al-yahuda yasumuna yawm ashura cewa manzo Allah ya zo ya ga ana azumin ashura mun karanta wannan a baya to bayan da ya gama kawo wannan gabaki ɗaya har zuwa ƙarshen fatawa ibn hajar sai ya ce wal jawabu an hadhihi shubhati min wujuhin za a bai da amsa ne za a bada amsa akan wannan shubha ta fuskoki masu zuwa الوجه الأول فسكة تفرقه أن ابن حجر رحمه الله صرح في بداية جوابه أن أصل عمل المولد بدعة shi da kanshi ibn hajarin a farkon maganar shi kun ji ya ambaci cewa maulidi bid'a ne lam yunqal an ahadin min as-salaf salih ba a same shi kakkab daga wani daga cikin mutanen farko ba sai tsallaka ya ce wa hadha kafin fi dhammi al-ihtifal bil maulid kasancewa ba a samu wani salaf ya yi ba da kuma shi ne wannan fatawa babban malami ibn hajarin shi da kanshi ce bid'a ne wannan ya isa abin a kyamaci maulidi idh law kana khairan da alkhairi ne la sabaqa ilayhi sahabatu wattabi'una wa a'immatul ilmi wal huda min ba'di da alkhairi ne da sahabbai da tabi'ai sai riga kowa zuwa yin shi da su da sauran limamai su maliku da su abu hanifa da su shafi'i abu na biyu an na takhrij ibn hajar fi fatwa wa amal al maulidi ala hadith sawmi ashura la yumkin al jam'u bainahu wa baina jazmihi awwal tilka al fatwa bi anna dhalika al amala bid'atun bayan ya ce bid'a ne kuma ya ce ya samu mishi hujja to ba abin da yake da hujja a cikin addini ba bid'a bane abin da yake bid'a kuma bai da hujja a cikin addini kenan kenan wannan hujja ba ta mudabaka da aikin ba sai dai ya zaba da shin bid'a ne ko ko yana da hujja الوجه الثالث أن تخريج بدعة المولد على صيام يوم عاشوراء إنما هو من التكلف المردود cewa a gwama bid'a a fitar da wannan bid'a ta maulidi daga azumin ashura wannan takallufi ne ɗauka wa kai ne abin watsi ne li'anna al-ibadati mabnaha ala shar'i wal ittiba saboda ibadoji ana gina su ne a bisa shari'a da kuma bin sawun na gaba la ala ra'ayi ba da a gani na ba walistihsani da kuma ganin cewa abu kaza ya yi kyau a ci gaba da yi walibtida'i da kirkirwa ba anna sai arabi'u na hudu anna siyama yawm al-ashura anna siyama yawm ashura qad fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa raggaba fi azumin ashura manzo Allah da kanshi yayi kuma ya kwadaitar ayi bi khilafi al-ihtifal bi walidi amma bai yi maulidi ba wa ittikhadhihi idan bai dauke shi a matsayin biki ba فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله من ذا الله بيبا ولم يرغب فيه من ذا الله بيقول يتر أكيبا ولو كان في ذلك شيء من الفضل لبين ذلك لأمته لأنه صلى الله عليه وسلم لا خير إلا وقد دلهم عليه da a ce akwai wani alheri a ciki ko da shi ba zai yi ba da ya gaya wa al'umma shi cewa a yi wannan alkhairi saboda babu wani alkhairi sai da zama ya nuna wa al'ummarsa warar gabahun fihi ya kwalitar da su akan yin wannan alheri ولا شر إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه babu wani shari da manzo Allah alaihi salatu wasallam ya bari sai da ya tsorta da al'umma shi game da barin sa wal bid'a min ash-sharri alladhi nahahum anhu bid'a kuma na daga cikin sharrin da manzon Allah alaihi salatu wasallam ya hana al'umma sai wa hazzarahum minhu ya ja kunnan al'umma sa akan bid'a da haka kasancewa bai yi bayan bid'a ne kenan kalli yanzu da ya azumin Ashura yace baɗi za mu yi haddata ga wata ma'ana ko da bai yi ba yanzu ya ba al'umma shi go'ayar cewa a yi hadda tara ga wata saboda alkhairi amma wannan bai yi ba ko kuma ku ce za ku mai da shi addini bayan da ya gama ba da amsa akan wannan sai ya ce kuma a shubha saniya shubha ta biyu sai ya kawo magana da shi ibnu shi siyuti ya yi kokarin ya kawo tashi hujjar cewa ai a cikin hadisin bai haƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara yi wa kanshi aƙiƙa bayan ya girma yana ma annabi wannan hadisi ne kuma tabbatacce yace aljawabu an hadhihi shubha anna hadha alhadith lam yathbut inda ahli ilm wannan hadisi bai tabbata ba a gun malamai duk da yake dai hadisin tabbas ya inganta ya ta maganganu akan rashin ingancinsa sai dai ko da ya inganta ba dalili bane gashi nan ya ta kawo maganganu jama'a shubuhohi kala daban-daban yana bi yana kwankwaɗe su daga ciki shubha ta uku ita ce kuma shubhar da suyudi ya ƙara kawowa cewa ya ga wani babban malami ibn al-jazari a cikin littafin shi mai suna urfu ta'arif bil maulid sharif cewa an ga abu lahabi an yi mafarki an ga abu lahabi a cikin wuta aka ce an rage mishi azaba ko saboda watin ya yanta suwaibatul aslamiyya haka ne sunanta ko wannan barariyar baiwa da ta kawo mishi bushara haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanta ta da yayi sai yasa aka rage mishi azaba a gidan wuta sai wannan malami ibn al-jazari yace to wannan na nufin farin cikin da ya haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci moriyarsa har a gidan wuta to ina kuma ga musulmi yana farin cikin haihuwar manzon Allah a ce bai samu lada ba kun ga dai suke rikita al'amari ko da ya kawo wannan shugaba sai malam yace na farko anna hadha al-khabar rawahu al-bukhari mursala hadisin daidai da isnadi tabbatacce isnadin shi da ke cikin bukhari mursali ne fi babi wa ummahatukum allati arba'anakum duk da yake ya tabbata da wasu isnadoji a can wani wuri daban yace abinda kawai malamai suka faɗa bayan da ya maganganu yace abinda malamai suka faɗa akan hadisin kamar shi kan shi ibn hajar cewa fihi dilalatun ala anna al-kafira qad yanfa'uhu al-amalu salihu fil akhirah dalili ne akan cewa kafiri za a iya samun wani aiki mai kyau ya mishi wani ɗan amfani a lahira ko da amfanin ba zai raba shi da azaba ba shi ne kawai amma ba dalili ne akan cewa to yanzu shi kenan wannan ya zama addini ba ya ta kawo maganganu daga su ainihin ibnu sa'adin da su al-imamu al-hafiz ibnu abdul barri annamari da makamantansu cewa wannan koda ya tabbata ba dalili bane akan ya zama addini dan na farko tukunna ya faru ne a zamanin da ba na musulunci ba ba manzo Allah ne kuma ya sawa abin hannu ya ce ya zama addini ba dan tunda manzo Allah bai yi ba to shikenan fa magana ta kare yace shubha ta hudu wasu kuma suna kawo shubha da cewa a cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin ranar litinin yake cewa zaka yawmun wulittu fihi wa yawmun bu'ithtu au unzila alaihi fi ce wannan rana ce da aka haife ni wannan rana ce da aka fara mun wahayi suka ce to wannan dalili ne akan a girmama akan cewa shi kanshi manzon Allah alaihi salatu wassalam yana girmama ranar da aka haife shi da haka wajibi ne ma mu girmama ta amsa akan wannan shine ai ba azumi yayi ranar 12 ga tarbiyyar awal ba azumin da ya yi ranar litinin na farko tukuna azumi dalili ne akan ranar da ake yin azumi a cikin ba ranar buki bace mun karanta wannan a baya duk ranar da aka ce a yi azumi alama ce akan ba buki bace don bikin musulunci bai haɗuwa da azumi gashi nan ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin da kuma an hana azumin ranar karama da babbar sallah saboda ranakun buki azumi da yayi ya nuna cewa lallai ranar litinin ranar girmamawa ce ranar ibada ce to litinin tana zagayawa ne duk mako ba duk shekara ko kuma na shekaran kuke zagayawa shi ya faɗi rana a cikin ranakun mako ko kuma kun ayyana rana a cikin kwanakin shekara a lokacin kuke yi sannan abin da kuke yi ba irin abin da shi yake yi ba baya ga haka idan ka kalli wannan da kyau ya aikata azumin ne saboda ya ambaci wani illa kuma wata illa cewa ana gabatar da ayyuka din litinin da duk alhamis yana son a gabatar da ayyukan shi ya zama yana azumi yace sa'an nan wa annar rasul sallallahu alaihi wasallam lam yabis ila siyam ihtifalan ai manzo Allah bai kara biki a cikin azumin ba katifali arbabil mawalid kamar da su yan maulidi suke yin biki min tajammu'atin na ataru wa mada'ihu wa mada'iha da waƙe-waƙe na yabo wa angham da kaɗe-kaɗe wa ta'amin wa sharabin da shaye-shaye da ciye-ciye a yi tanɗe-tanɗe da lashe-lashe afala yakfi umma ma yakfi nabiyuha wa yasa'uha ma yasa'uhu yanzu nan al'umma ba za su wadatu da abin da ya wadaci manzon Allah ba ba za su tsaya iyaka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ba wa hal yaqdiru aqilun an yaqula la akwai wanda zai iya girman zai iya tsaurin ido ya ce eh mu abin da ya ishi manzon Allah bauta bai ishe mu ba akwai da ya ce haka cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kirin mai hankali sai dai mahaukaci ne wanda galibi ya ɗari kanan ko mahaukata ne musamman zakiran nan wa idan idan kuwa ya ce haka falimal iftita iftiyati ala shar to dan me zaka nemi neman fatawa akan shari'a in ka ce kai da hankalinka zaka auna kawai ba za ka tsaya akan na manzo Allah ba to da me zaka yi shari'a kenan والتقدم بالزيارة عليه dan me zaka dinga karawa akan abin da manzo Allah yi alaihi salatu wassalam akwai shubha shahararriya da suke faɗa cewa ai a cikin alqur'ani cikin sautin Yunus Allah yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu kace da su falalla Allah da rahmarsa idan suka samu falalla Allah da rahama su farin ciki sai su ce Allah ya umarce mu da mai farin ciki da rahama da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga bi fadlillahi wa bi rahmati wa ma arsalnaka illa rahma sai su ce ai wannan rahma ita ce aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da zaka fara ga musu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tabbas haka yake cewa akai wa ma wulita kuma arsalnaka aka ce to in har zai gama ranar biki to ran da aka fara mishi wahayi ya fi cancanta ya biki ran da aka haife shi dan ba mujarradin haifarsa ne kadai rahama ba a'a aiko shi a matsayin manzo shine rahama da a ce haifar shi ne kawai rahama da daga ran da aka haife shi to da za a samu yaɗuwar wannan rahama amma ba a samu yaɗuwar rahama ba sai da aka aiko shi da haka mutanen da suka rayu daga haifan shi zuwa kafin aiko shi suka mutu sun mutu ba su ɗanɗani daɗin rahama ba ba su shiga musulunci ba ba su ji daɗin addini ba wasu su mamaguzawa suka mutu kenan rahama tana farawa ne daga yaushe daga sanda aka aiko shi kenan in har zai zama addini yin bikin cin moriyar rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ya kamata a dinga bikin ne ya zama ya dace da ran da aka fara wahayi in har zai zama haka to wannan kuma kai tsaye sahabbai shi ma ila ba su yi shi ba kamar da Umar ya ce ma Yahudawa mu mun san da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum mun san inda aka saukar da ita mun san ranar mun san lokacin amma ba za mu yi biki ba dan su suna ganin wannan ayar ta kai girman a dinga mata biki na musamman idan addinin su ne saboda irin falalar da Allah ya bayyana ga musulmai a cikin ta da haka wannan malam sai ya ce الاستدلال بهذه الآية على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي من قبيل حمل حمل كلام الله تعالى ما لم يحمله عليه السلف الصالح yin kafa hujja da wannan aya a matsayin dalili akan cewa ita ce hujjar yin maulidi to fassara magana Allah ce da abin da salaf ba su fassara shi ba wa du'a ila al-amali bihi ala ghairi al-wajhi allazi madaw alayhi kuma kira ne zuwa ga yin aiki da ƙur'ani saɓanin yadda salaf suka yi aiki da shi wa hadha amrun la yaliqu wannan bai dace ba lima bayyanahu shatibi fi kitabihi kamar yadda shatibi ya bayyana a cikin littafin shi al-adilatu shar'iyya min al-muwafaqat a cikin muwafaqat wa huwa anna al-wajh alladhi yathbutu an as-salaf as-salih al-amal bin-nass alayhi la yaqbalu mimman ba'dahum da'awa da yajin nasi alaihi yace dan duk wata fuska da aka samu ta tabbata daga salaf ga yadda suka yi aiki da nasi ba za a karɓi wata dilala daban ta wannan nasin ya saba ma abin da salaf suke akai ba in ga wata aya an san ga yadda salaf suka yi aiki da ita to bai halasta wasu daban bayan salaf san da mata fasara ba idlau kana dalilan alaihi lam ya'zib an fahmi sahaba wa tabi'ina domin inda haka ne ma'anar da ma'anar bata kubuce daga fahimtar sahabbai da tabi'ai ba ba wanda zai zo daga baya ya ce ga wata aya ya gano wani abu ya zama addini ya ce wannan aya ce hujja ya zama sahabbai da tabi'ai ba su gano wannan ba ba za a karba ba sam ba za a karba ba aka bude wannan an bude kofar dukkanin barnar da mutum ya ga dama ya fasara qur'ani ya ce kuma qur'ani shi sa wajibi ne in za a fassara qur'ani a ƙayyadanta da cewa fassara alqur'ani a bisa fahimtar salaf in za a aiki da qur'ani da hadisi wajibi ne a ƙayyade a ce aiki da qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salaf in ba haka ba duk wani dan bid'a yana kafa hujja da qur'ani yana kafa hujja da hadisi dan dariqa yana haka dan shi'a dan qalaqatu dan dan kaza dan komai daga magarin ahlus sunna waɗanda ba sa ƙayyade mazhabinsu da bin salaf duk suna hujja da alqur'ani da hadisi amma sai ya zama qur'ani da hadisin da suka yi hujja da shi hujjar su ta saba ma yadda salaf suka yi inda mu muke bambanta da sauran kowaɗanne ƙungiyoyi kenan da kowane tafarki mu da muke bin manhajin salafiya muke nacewa akan cewa fassara alqur'ani da sunna sai a bisa tafarkin salaf wannan shi ne aqidar mu akan ta muke akan ta muke fata mu mutu insha Allah jama'a ita ce maganar da malamin nan yake anan cewa ai irin wannan fassara abinda kawai zaka faɗa ma dan bid'a shine kawo mana wani daga cikin salaf da ya fassara qur'anin nan haka kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika falyafrahu fada mana waye cikin salaf ya fasara babu ina fata mun gane wannan sai ci gaba da cewa walistidlalu kullu wasidlalu kullu man ikhtara bid'atin aw istahsana muhdathatin lam takun fi salaf salih bi anna salaf ikhtara'u ashya'a lam takun fi zaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace muna faɗan wannan halin muna sanar cewa duk wani wanda ya kawo wata bid'a ko ya ga kyan wata bid'a yana so ya yi ta in ya tashi kafa hujja sai ya ce idan aka ce mishi ai salaf basi ba sai ya ce eh ai salaf ma sun kirkiro wasu abubuwa waɗanda annabi bai ba ka katbil mushaf sai ce ai sahabbai sun rubuta qur'ani babu shi Allah manin manzo Allah wa tasnifil kutub salaf sun wallafa littafai bukhari muslim muwadda annabi ya wallafa littafi ne ko qur'ani annabi ya hada shi wuri guda ba wa tadwin dawawi salaf sun rubuta fayiloli sun yi documentation wa tadmini as-sunna salaf sun kirkiro sana'o'i waɗanda babu su zamanin annabi wa sa'ir ma zakarahu al-usuliyun fi aslil masalih mursala da irin abubuwan da malaman usuli ke ambata a cikin masalihin mursala ce ai jirgin sama shi ma bid'a ne mota kiran sallah da lasifika sanya qur'ani a kaset a memory sanya karatu akan youtube duk waɗannan ma bid'o'i ne duka kaza kaza kaza duk ba a tsangwame su ba sai bid'an maulidi saboda ba a kaunar manzo Allah kullum ba wannan shine hujjar su ba yace fa ghalatu sun yi kuskure fa ghalatu sun cakuɗa gaskiya da ƙarya wa ghalatu kuma sun fada cikin kuskure wattaba'u ma tashabaha min ash-shari'a suna bin abin da ke da rudani a cikin shari'ar musulunci ibtigha al-fitna dan neman kawo fitina wa ibtigha ta'wiliha dan su murde ma'anar gaskiya wa huwa kulluhu khata'un ala ad duk wannan kuskure ne wattiba'un li sabilil mulhidina bin hanyar karkatattu ne fa inna ha'ula'i alladhina adraku hadhihi al-madarik wa abaru ala hadhihi al-masalik imma an yakunu qad adraku min fahmi shari'ati ma lam yafhamu al-awwaluna aw hadu an fahmiha yace ko dai ya zama waɗannan da suke irin wannan aikin wataƙila dai sun fahimci abin da salaf ba su fahimta ba a shari'a ko kuma sun karkace daga fahimta wa hadha al-akhir huwa sawab na ƙarshen shine gaskiya sun karkace daga fahimta gaskiya idil mutaqaddimun min as-salaf as-salih kanu ala as-sirat al-mustaqim domin salaf suna kan tafarki madaidaici ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه salaf ba su fahimci komai akan waɗannan dalilai da aka ambata ba sai abin da dalilan suke akai wahiya wa hadhihi almuhdathat lam takun fihim waɗannan kirkire-kirkiren ba sa cikin abin da salaf suka fahimta game da waɗannan ayoyi gashi nan dai ta maganganu masu yawa ya kawo ainihin maganganu tafsirin wannan aya daga malamai irin su ibnu jarir da su qurtubi da makamantansu abinda aya take nufi a takaice shine cewa wannan alkur'ani da Allah ya aiko muku to ku dinga farin ciki da samuwarsa ku dinga mutunta shi ku dinga girmama shi bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una manzan Allah ne Allah yake ce mishi ya kai manzan Allah ka ce da waɗannan kafirai masu ƙaryatawa abinda Allah ya saukar maka ka ce musu wannan abinda Allah ya saukar maka da shi na falala wato falalar alƙur'ani da annabta da rahmar da Allah ya wa al'ummar shi na ainihin aiko ka da yi a cikinsu to shine abin da ya kamata ya zama abin farin cikinsu ba farin ciki akan sun ƙaryata sun kawo fitina ba ma'ana koyaushe ka zama a cikin farin cikin cewa alhamdulillahi Allah ya yi ni musulmi alhamdulillahi ina aiki da alƙur'ani ya zama wannan dalilin farantar zuciyarka ba wai a tare a yi wani biki na musamman ba gashi nan ka karanta tafsirin ibnu kafirin tafsirin qurtubi tafsirin ainihin al-imam ibnu jarir da wasu maganganu na al-imam ibnu qayyim al-jawziya waɗanda yi wajen fassara wannan aya a cikin littafin shi mai suna ijtima'ul juyushi al-islamiyya wannan malamin shi ma jama'a ba ba wahabi bane ba dan saudiya bane mutumin kasar sham da haka in kun tashi fada sai ku hada duka ku fada to baya ga wannan sai mu ji daga ainihin su ma wato wahabiyawa din waɗanda ake ganin su ne kaɗai masu ƙyan maulidi ga littafin albida'u wal muhdathat wa ma la aslala wanda malamai ne na ainihin wato ƙasar makka suka yi maganganu aka haɗa su wani malami ne mai suna mahmud ibn abdullahi al-matar shine haɗa fatawoyin su bin baz usaimin nasir abdurrahman al-jibrin fauzan al-fauzan wato malamai na lajnatul da'ima lil bu'usul ilmiya wal ifta gashi al bid'u wal muhdathat wa ma la asla lahu wannan tafi gashi mujalladi ne guda darbun hazm a darbun khuzaima sune suka buga shi a shekarar 1999 daidai da hijira na da shekara 1419 darbun ibn khuzaima a ainihin kasar riyadh kenan gashi a can kusa da ƙarshe inda ya ce almawalidu bukukuwa na tunawa da birthdays a shafi na ɗari shida da sha tara ya ce alihtifalu bil maulidin nabawi hukuncin bikin maulidi fatawa ce akai akai bimbaz cewa algabata malam ana ta yin tambaya kullum ana maimaitawa ina hukuncin maulidi da ake yi cewa kad takarara su'alu an kafirin min kafirin an hukumi al-ihtifal bi mawlid an-nabi alayhi salatu wassalam wal qiyam lahu fi asna'i dhalika wa ilqa'i salami alayhi wa ghayr dhalika mimma yuf'alu fil mawalid ana ta tambaya akan hukuncin maulidi da kuma tafiya ta kanasta karo bakin kabarin manzo Allah ga wanda suke kasar Madina kenan alayhi salatu wassalam su je su yi manzon Allah sallama ranar 12 ga watan Rabiul Awwal da sunan wannan wata ibada ce ta musamman yana hukuncin haka sai malam bin Baz ya bada amsa yace aljawabu an yuqala la yajuzu al-ihtifal bi mawlidin rasuli sallallahu alaihi wasallam amsa ita ce sam bai halasta a yi bikin tunawa da manzon Allah ranar haihuwar shi ba ko wani ma can daban li'anna zalika min al-bida'i al-muhdatha fi ad-din dan wannan bid'a ce kirkirarra a cikin addini لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله من قال الله بأي كتابة ولا خلفاؤه هل يمكن بس أي كتابة الراشدون ولا غيرهم من الصحابة ولا صحابي بأي كتابة رضي الله عنهم أجمعين ولا التابعون لهم بإحسان هكا تابعي بس أي كتابة في القرون المفضلة أزامنا ما سفللا وهم أعلم الناس بالسنة سنفقوا سن السنة وأكمل حبا لرسول الله sallallahu alaihi wasallam kuma sun fi kowa cikar kaunar manzon Allah alaihi salatu wassalam wa mutaba'atan li shar'ati li shar'ihi mimman ba'dahu kuma sun fi kowa bin shari'arsa fiye da yan baya wa kad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun amsar da bamu karasa bayyana ba game da waɗancan abubuwa na rayuwa da 'yan bid'a suke cakudawa da addini shine da za speaker da ainihin hansar da ake sanya karatu da kasar da ake ɗaukan karatu da mota da ake hawa a je wa'azi da makamantansu dukkaninsu ba sa cikin addini babu wanda yake kallon sa matsayin addini babu wanda yake sanya karatu a cikin kaset da tunanin wannan wata ibada ce mai lada na musamman babu kamar da rubutu da aka yi a takarda tun zamanin salaf din babu wanda ya taba cewa wannan wata ibada ce har ya nemi ya kawo mata aya don tabbatar da ita a bukatu ne na rayuwa bukatun rayuwa kuma suna zuwa gwargwadon kowane zamani gwargwadon abin da zamani ya kawo da irin ilimi kwayewar kan da mutanen zamanin suke ci amma ku kuma cewa kuka yi addini ne kuka ce ma shine kadai dalilin da za a gane wani na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar manzo Allah kuma ibada ce wajibi ce mutum bai zama musulmi sai ya yi ta kuka ce wannan kawai shine hanyar gane kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka prescribing mushi ainihin lada da da ainihin falala kuka kuma bid'antar kuka kafirtar kuka batar da duk wanda baya yi don haka kar ku dinga cakudawa da abin da ya shafi rayuwa gashi nan malam ya ta kawo ayoyi da hadisai waɗanda suke magana akan haramcin bid'a daga ƙarshe ya ce wal ayatu wal ahadithu fi hadha al babi kathira ayoyi da hadisai da suke magana akan wannan ainihin wato a babi suna da yawa kwarai ga sunan jama'a maganganu ne masu yawa malam bin baz yayi su Allah ubangiji ya gafarta mushi sai kafin mu daina nisa ga malam shaltut sheikh a sheikh mahmud shaltut wannan dan bid'a ne ɗan ɗariƙa ne babban shehi ne na shaziliya ya yi shehul azhar kuma a ce vice chancellor na azhar ya rasu a hijari shekara 1383 Allah ya gafarta mai malami ne babba amma yana da bid'o'i yana da matsaloli da ya rayu a kansu amma bari ka ji shi ma irin magana da yawa wanda littafin mai suna albid'a asbabuha wa madarruha gashi a cikin shafi na 40 a inda yake magana akan abubuwan da ke kawo bid'a wanda ya ce daga cikinsu akwai alkhata'u fi fahami ma'anar ijma kuskure wajen fahimtar me ake nufi da ijma'i mutane suna tsammanin ijma'i shine kawai duk abin da aka wayi gari ana yi kowa baya musawa to ijma'i ne allazi udda min masadir tashri'il islami wanda ana lissafa ijma'i a matsayin ɗaya daga cikin tuwasan shari'a faqad yaqau fi afhami kathirin minan nasi anna amalul jumhuri mutane suna fahimtar cewa aikin da ake yi a ko'ina ya zama jumhur mafiya mutane suna yin shi wa bi khassa idan tafaka tawarusuhu an ajiyalin sadaka musamman aka wayi gari ya zama gadan gado mutane an haife su sun ga ana yi sun ji labarin iyayensu ma sun ga kakanninsu suna yi su ma sun ji labarin sun ga kakanninsu suna yi haka zamani bayan zamani ya zama al'ada kowa haka yake wa ammal amalu bihi an wayi gari ko ina ana yi jami'ar tabakati dukkanin mutane da talakawa da masu kuɗi da sarakuna da waɗanda ake mulka da jahilai da malamai da mutanen birni da na ƙauye da maza da mata kowa na yin abu fil masajidi ana yi a masallatai wal mujtami'ati da wuraren taruka wa andiyatul ulama da wuraren tarukan malamai sai a ɗauka addini misali yanzu buɗe taro da addu'a raba taro da addu'a inda ka je taron malamai ne za a yi wa'azi ne za a yi lacca ce mitin ne taron 'yan siyasa ne a majalisar dokoki ne a executive ne na kansul kun je sulhu ne gun abin nan dpo a rikicin masallaci an je zaman rabon gado din da kai sa ce buɗe man taro da adda da an gama ce wani da man taro da adda sai a ɗauka ashe sai a ɗauka addini ba haka bane jama'a yanzu wa ke tunanin wannan abin ba addini bane dan kungiyar izala ma da ke yaƙi da bid'a tana yi a wa'azin ta tare da kanta da komai to akwai bidiyoyi da dama irin wannan da suka zama gama gari zama makoki malami ya mutu an yi jahili ya mutu an yi matan malami ta mutu an yi matar jahili dan dan malami dan dan jahili dan dan bahaushe dan dan bayarabe dan dan banufe sakkwatawa kanawa zage zagi kowa yana yi to babu wanda zai iya fahimta cewa bid'a ne sai wanda Allah ya taimake shi sai a ce ai duk al'umma sun yarda ai wannan abu ne ijma'i ne ba a gane addini da haka yace wa min ijma'il ummati allati waradat annaha la tajtami'u ala dalala sai mutane su dauka ya zama ijma'i na al'umma da aka ce ba ta haduwa kan bata fala yajuzu mukhalafatu sai a ga sam bai dace a saba ba walau zahara ma yukhalifu ko da wani abu ya bayyana wanda yake saba ma wancan wa min huna yashtaddu tamassukuhum bil bid'ah tamassukukum bil bid'ah daga nan ne ake samun tsananin riko da bid'a bal bil muharramat ake samun tsananin riko da haramun abin da yake haramun sai kaga an rike shi da tsanani bi hujjati annaha ashiya'un ma'thura da hujjar cewa ya an gada ne idan za ka yi aure yanzu bidiyoyin da ake na aure in kace ba za ka yi sai a ce to ai ko ina haka ake ya za ka ce kai ba za ka yi kaza ba bayan ko ina haka ake kar ka kawo mana sabon addini mu ba ma son haka za ka bata mana tarihi wa qadra ahal ulama malamai suna gani ana yi wa khalatu ahlaha malamai da su ake suna cakule ina da masu yin abu walan yunkiruha malam ba su ce kai ba an je makabarta ana ta bid'a wannan ya ce salati goma ga annabi Allah ya kai ga wani ƙurhullahu kafa uku ga walidanmu alam na shara Allah ya samu cika da imani malami ne ke faɗa wannan kuma duka malamai nan da carbunan su da gemman su suna ji suna gani yaushe za a bari an zo an zauna zama makoki wannan ya zo addu'a wannan ya kawo fate wannan ya kawo shinkafa da su ake ɗerewa yaushe za a bari an je ɗaurin aure sun ce sai an ba su kuɗin zaure malamai suna gani ba sa inkari suna ganin ya zama abin su kyala ana yi hatta da waɗannan bidiyoyi na 'yan shi'a da suka yadu sai da malaman ɗariƙa suka ba su dama sannan suka yadu a masallatansu ba sa inkari wai ba a so a inkarin bid'a wai don kada kada a yi inflicting mashair kada a cutar da wai wai tunanin wani ina ake rayuwa haka jama'a a ce ba a so wani ya ji haushi a ina aka taɓa rayuwa a ce wai ba a so wani sam wai duk magana za ka fara wani ji haushi ka bare ta wai sai ka dinga faɗa abin da kowa ya yarda ba mai kyau bane wai wai mu haɗu akan abin da muka yarda da shi duka mai wa juna uzuri akan abin da bai yarda da shi ba nattafiq ala majtama'ana alaihi wa na'zur ba'dana ala maftaraqna alaihi shine misali kowa ya yarda ƙarya ba kyau shan giya ba kyau saba wa iyaye ba kyau to a dinga wa'azi ya takaiti a waɗannan to ai waɗannan din ma ko wanda suke yin sai ko da su ne da babu kyau ai suna yi su ba a so su ba su da yancin kasa jawushi ko mun gane idan ka ce dariƙa ba kyau wani ya jawushi saboda yanayi a sanda ka ce jama'a saba wa iyaye ba kyau akwai wanda yake kuma shi ma akwai yawan jawushi shi ma yana da yancin ka a faɗa kenan in dai wancan yana da yancin ka a faɗa dan kai ya damu in fact in ya zama wancan dan an ce dariƙa ba kyau zai jawo shi ba shi kawo dariƙa ba tijani ya kawo ta da inyasi shi kuma wannan da ke saba wa iyaye shi ne yake yi bizzat shi ɗan najeriya ne yana da yancin ya abin da ya ga dama wancan ku ba ɗan najeriya ba ne ma ko baya rayuwa wannan zamanin ya ce fadalla ala anna hashar'u wa ghaira haddalalul mubin rashin inkarin da malamai suke yi sai ya zama ya nuna cewa shari'a ne abinda ba wannan kuma bata ne to daga haka zai bada misali sai ya ce wa kadin tashara an haza tsariki ta wannan hanyar ne aka samu yaduwan kasirun min bida'il masajid da dama daga cikin bidiyoyin da ake a masallatai wal mawalid aji ita da maulidi wa iya'il layali da raya dararraki wal isti'jari alal khitimati da kuma mutum ya dauki yan kwangila suna sake mishi qur'ani ka samu wasu gardawa a tara musu abin nan zoɓo a dafa musu dankali su kwana suna suna karatu ya soke ma qur'ani qur'ani kafa 60 wani wani shedanin boka ko dan duba ko malamin tsubu sai ya ce wani alhaji to sai an yi sauka 99 a dare daya alhaji na ya za ya iya mutumin da ko ji zuwa mu bai iya ba sai a ce to shikenan ga wasu almajirai nan fita ka ba su dubu ɗari ba su dubu ɗari kowace sauka a naira dubu naira dubu kuma da tawo kai ta kudin janareto ne za a samu shi mai za su dukufa tsakar dare sun karanta ba su karanta ba oho kai dai ka biya to wannan bid'a ne amma malamai ne akan gaba wajen yin shi al-istijar alal khitmat ai za a yi sauka wani fa yana ganin ka a gidan mai zaka sha mai kawai ya ganka da siffa ustazai ko ya ji kira a motar ko ko a yan fitir ɗinka sai ja ka gefe dama da Allah yana neman wanda za su mai sauka da Allah a samun mishi yara masu sauka wata saukan ma sai a ce ba a san baligai yara ake so kanana wanda ba su balaga ba duk bokaye ne ke riya musu wannan abubuwan wata hali da a kwana ana hailala a kwana ana zikiri wata sabi a kwana ana jan carbi mutum ya ce zai yi istighfari dubu talatin malami ne kuma ya prescribe mishi ila gairi zalika mimma huwa ma'rufun bi annahu dinun waddinu minhu bari'un yace da dai abubuwa ire-iren waɗannan waɗanda aka wayi gari ana ganin su a matsayin addini alhalin addinin Allah ya baranta daga barinsu wannan jama'a dan ɗariƙa ne yake wannan magana ba da wahabiya bane su ne mutane kai ya cewa wahabiya ne kadai ba su san maulidi kaji daga cikin misalan da ya buga na abubuwan da ba addini ba amma sun waye gari sun zama addini har da maulidi Allah shi kyauta to ga wani littafi ha ila jama'a bid'un wa akhta'un tata'allaqu bil ayyami wash shuhur na Ahmad ibn Abdullahi as-Sulali waɗannan fa kawai dan tsakurowa ne aka yi jama'a dan tsakure ne a cikin littafai akwai su dubbai ɗaruruwa waɗanda za ka tattauna ka ji bayanai a kansu wannan malamin shi kuma kaji yana magana ne akan bid'o'i da suke da alaka da ranaku da watanni an buga littafin a ainihin a madaba'a mai suna a darul qasim lin nashr wa tawzi an buga shi yau kamar shekara goma kenan ko sha ɗaya a 1426 aka buga littafin gashi a cikin shafi na 262 yace faslun mujidun anil maulid wannan saboda muhimmancin shi da ma gashi na photocopy duka ainihin babu dan ɗalibai su samu su karanta dan babu malamin da naga a dai karatun da ne a yan kwanakin nan wanda ya tsaya ya tsefe magana dalla dalla kamar shi zan karanta mana wasu usul aklam sauran kuma gashi nan sai a samu photocopy a je a karanta dalla dalla gashi yace faslun mujizin anil maulid fasli takaitacce game da maulidi ya ce kafin mu tafi da nisa yana da kyau mu tsaya mu yi magana akan cewa lalle lalle addinin musulunci yana bukata a mishi karatu karatun tanutsu ne duk abin da zaka matsayin addini sai ka tsaya ka karanta shi ka tantance me mai inganci me mara inganci kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba anan ya kawo magana akan cewa asali ita kanta kabiyar cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana kaza ga watan kaza yace wannan abu ne da bai tabbata ba addinance bai tabbata ba ilmance anan nake so na mana ishara zuwa ga wannan littafi mai suna ma sha'a wa lam yathbut fi sirar nabawiyya na malam Muhammad Abdullahi Al-Aushan ma sha'a wa lam yathbut abinda ya baza gari amma bai tabbata ba a cikin sira suna nan da yawa daga ciki akwai shi ita kanta kabiyar miladi tahridu miladihi sharif tabbatar da cewa yaushe aka haife shi gashi ya kawo maganganu su imamu zahabi su ibnu sa'adin a cikin tabaqat dinsa su malam ainihin ibnu kathirin da makamantansu da maganganun da ke cikin muwadda da bayani akan a hisabance a yanzu an yi kokari a zamanance a ilimi na astronomy malamai masana ilimi sai kokarin combustion na kalandar ainihin musulunci zuwa Gregorian don tabbatar da yaushe ne ma aka haifi manzo Allah za mu zo mu karanta wannan dalla insha Allah ko ba ta ba yanzu ba a wasu munasabat cewa in ma har za a iya tabbatar da wannan ilimance to sai dai a ce tara ga wata ne ma karkashin lissafi na ainihin calculation da aka yi sai dai a ce tara ga watan Rabiul Awwal ba ma sha biyu ga wata bane in ma za a iya tabbatar da wannan wanda kuma akwai ruwayan da suka bai da haka kaman a cikin muwadda da littafin ainihin sunan kubra na bayaki akwai so sha biyu ga watan ma ba shine yafi inganci ba kawai shine yafi baza gari shine kowa kawai ya sani dukkan mu muna yara a islamiyya da sauransu haka ake koyarwa kuma har yanzu haka ake koyarwa har yanzu haka ake cewa sha biyu ga watan rabiul awwal kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah shi kyauta yace a yace wa yalzamu ala alqawli bi anna al-ihtifal bil mawlid sunna muakkada arba'atu lawazim sayya duk wanda yace maulidi addini ne to akwai lazimi guda hudu da za a iya daura mishi na daya gaskiya ne a ce da gaske ne maulidi addini addini ne sananne amma manzo Allah bai ba tunda kowa da manzo Allah bai ba ko kuma a ce da manzon Allah da sahabbai suna sane da maulidi suka ƙi ma'ana sun rage wani abu addini ke ko kuma ka sake cewa shi wannan maulidin sunna ce addini ne amma kuma ba a ƙirƙiro shi ba sai bayansu tunda dai abin da ya sa shi gina wannan maganganu saboda kowa ya yarda cewa su ba su yi ba kowa ya yarda cewa ba su yi ba to sai ka nemo mishi da zai ka mai da shi ya zama addinin Allah yace wa qasimatu zahari daga cikin barnar da aka samu anna ba'da duwalin fil alam islami sakharat kullu juhudaha hatta ilamaha بل أبطلت الدوائر الحكومية كلها والشركات والمؤسسات وتقفل المدارس وتقام حفلات هائلة وتؤمر إنارة الطرقات وتزيينها من أجل هذه الانتفاعات بالمورد ita daga cikin bala'in da aka samu a duniya yau sai a wayi gari garuruwan da ake cewa na musulunci suna ba da dukkanin ƙarfi da ikon su da kafafin watsa labaransu a rufe shaguna da ofisoshi da ma'aikatu da kamfanoni da makarantu don yin bukukuwan tunawa da maulidi ya zama hutu na ƙasa gaba ɗaya kamar da a nan ƙasan ma ake ta advocating ya zama haka ana ishada da wasu gwamnatoci kano da oshin wanda already suka mai da shi hutu bid'a ne fit